أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فاتقوا الله تعالى كما وصاكم بذلك رب العزة والجلال في محكم تنزيله ثم تذكروا عباد الله أنكم على دين على دين حنيف دين إبرا- ملة إبراهيم حنيفا التي أحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله به مش... شر... الذي أكمل الله به شرائف الأخلاق وإن من الأخلاق الفاضلة التي دل عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم النصيحة وقد جمع الله تعالى وقد جمع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة فقال في الحديث الذي رواه تم- أبو رقية تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأهمية النصيحة في الدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على هذا الوصف قال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقد ربط الله تعالى النجاة للمتخلفين عن الجهاد بالنصيحة لله ول- ولرسوله فقال عز من قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أحمده سبحانه على, على ما تجدد من نعمه وأشكره شكر عبد يبتغي المزيد من مرضات رب من فضائل ربه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم, ليوم يقوم, يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وصاحب لواء الحمد يوم القيامة والشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمين مجد الله جل وعلا كما يند الله مدعوكة سركي من وسيا جنس أورانسا كما وننشي وسير الله جاء الأموم دسك قباتا دكما الأمومي نكرشيه kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alkur'ani mai girma sannan mutuna da kyawawan ɗabi'u da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya cika su muna kan addini batotar addinin da annabi Ibrahim ya kasance a kansa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shi wannan addini ya kunshi kyawawan tarbiyya kyakkyawar tarbiyya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya kasance yana yi mana da zantuttukansa da ayyukansa da abubuwan da aka yi a gabansa ya tabbatar da su shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana nasiha ya yi mana wasiya ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ku shiryu yana daga cikin kyawawan sifofi da ya shiryar da mu ya zuwa gare su yin nasiha ya sanya addini ga baki ɗayansa a cikin nasiha ne ita nasiha abinda ake nufi da ita nufin alkhairi ga wanda kake yi ma nasiha wato da zantuttukanka da ayyukanka da nufinka na zuci nufin alkhairi shine nasiha shi yasa farkon wanda mutum zai yi ma nasiha kansa ka nufi kanka da alkhairi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara addini ga baki ɗaya ya ce addini ga baki ɗayansa nasiha ne kuma saboda muhimmancin wannan sifa ya kasance yanayi ma musulmi mu baya'a a kan su yi nasiha ga Allah da manzansa da kuma ga musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai jarir ibn abdullahi al-bajali ya ce ya ce na yi ma manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi mu baya'a a kan tsayar da sallah da ba da zakka da yin nasiha ga kowane musulmi don haka muhimmancin wannan ya wajaba mu kasance muna tsayuwa akan wannan sifa muna muna binciken kanmu akan tabbatar wannan sifa a cikin ɗabi'unmu da zantuttukanmu da kuma a cikin zukatanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yace addini nasiha ne sai sahabbai suka ce masa gawa ake yin nasiha saboda ita nasiha kalma ce wadda yake ana yin ta ɗabi'a ce wadda ake yin ta ga wani sai sahabbai suka ce gawa sai ya ce ga Allah da littafin Allah da manzansa da jagororin musulmi da kuma gama garinsu wannan ya nuna cewar wato lalle musulmi ya yi nasiha ga Allah nasihar musulmi ga Allah shi ne ka kaɗaita shi a cikin bauta kada ka yi shirka da shi ka kyautata zato da shi kada ga mugusta zato da shi ka rinka kyakkyawan tsammani da fata akan cewa sifofinsa na kamala na rahama da jin kai da gafara waɗannan sifofi suna matabbata ne a gare su kada ka yi mummunan zato da shi kada ka mugusta tsammani da sha'anin Allah kuma ka kiyaye martaba ka kiyaye wato matsayin alfa Allah da alfarmarsa kada wani abu na wato son duniya ko son kanka ko bin son zuciya ya sanya ka ka ya sanya ka ka warware wannan sifa ta nufin alkhairi ga Allah jalla wa ala Allah babu kamarsa babu abin da ya kai Allah saboda haka kar ka bar wani abu ya zo ya raba ka da Allah manzon Allah madaukakin sarki ya bayyana halin waɗanda suka yi sihiri domin su kare mulkin al- mulkin fir'auna da suka ga ayar Allah suka yi sujada da fir'auna ya musu barazanar abin da ya musu barazana da shi sai suka ce wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi kuma shine mafi dawwama kuma shi yasa Allah ya mana nasiha akan kar mu bar abin duniya ya tsokane mana ido kan mu rabu da Allah yace ma indakum yanfad wa ma indallahi ba abin da yake wajen ku mai karewa ne abin da yake wajen Allah shine dawwamamme sannan nasiha ga littafin Allah littafin Allah mu rike shi kamkam domin rike littafin Allah shine kasancewar muna tare da Allah mu girmama littafin Allah mu darasta littafin Allah gashi nan ana ta kokarin musabaka yanzu mu ba da goyen baya a kanta mu karfafa ƴaƴanmu akan littafin Allah sannan kuma mu kiyayi tozarta littafin Allah mu kiyayi tozarta alfarman littafin Allah wanda yanzu muna ganin irin musibu da sukan zo sanadiyar tozarta littafin Allah mutane sun makance akan neman duniya har ya kai suna keta alfarman littafin Allah suna jefa littafin Allah a cikin najasa suna wulakanta shi kamar yanda kowa ya sani irin shari'ar da ta zo aka yi wanda har yanzu muna sauraron azartar da hukunci akan waɗanda suka yi wannan cin kashi ga littafin Allah suka jefa shi cikin najasa wanda wannan yana daga cikin abin da yake kawo bala'i a cikin al'umma yin wannan ya nuna kan cewa ba ma nasiha ba ma nufin alkhairi ga littafin Allah mi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi da sansa da fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam akan san komai hatta akan kanka kamar yanda sayyidina Umar manzon Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi ka fi soyuwa ga gare ni bisa komai sai raina da take cikin kirjina sai ya ce a'a ya Umar har sai na fi soyuwa gare ka hatta ranka da take cikin kirjinka yace to yanzu ya rasulullah na fi son ka bisa komai hatta raina da ke cikin kirjina to haka ya wajaba mu kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu girmama sha'aninsa mu ɗaukaka al'amarinsa mu ba da kariya ga sunansa mu ba da kariya ga sunnarsa mu tsaya tsayin daka akan rayar da sunnarsa kada mu bari wani abu ya raba mu da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasiha ga shugabannin musulmi shugabannin musulmi sune jagororin al'umma ta fuskar siyasa da kuma jagororin al'umma ta fuskar addini sune shugabanni da kuma da kuma malamai nasiha gare su shine nufin nufin alkhairi a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku ba zuciyar musulmi ba za ta zamanto tana kullata tana kiyayya a gare su ba shine bauta ma Allah shi shi kadai da kuma kasancewa a cikin jama'a da kuma yin nasiha ga waɗanda suke majibuntan al'amari dukkan musulmi na kirki wanda ya sami kyakkyawar tarbiyar addinin musulunci to baya ganin kyashin yayi nasiha ya nufin alkhairi ga jagororin al'umma domin su ne wanda idan suka kyautata suka gyaru dukkan al'umma za ta gyaru domin Allah maɗaukakin sarki yana kawo gyara a cikin al'umma ta hanyar wa'azi da kuma ta hanyar ƙarfin mulki kamar yadda sayyidina Usman ya ce Allah yana ije abu wanda yake bai ije shi da wa'azi ba Allah yana ije shi da ƙarfin mulki saboda haka ne Imamu Ahmad yakan ce inda ina da addu'a guda ɗaya mustajaba da zan sanya ta ga shugaban al'umma ne saboda idan ya gyaru al'umma ga baki ɗaya za ta gyaru to don haka mu kasance masu kyakkyawan nasiha masu kyakkyawan nufin alhairi ga shugabanni ta hanyar yi musu addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya shirye su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma mu kasance masu kyautata masu nufin alhairi ga malamai domin su ma idan malamai suka inganta suka zamanto sun tsaya da wajibin abin da yake a kansu na yin nasiha da umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna to wannan shine zai kai ya zuwa ga gyaran al'umma Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da mu wanda yana daga cikin nasiha ga al'umma ga shugabannin al'umma cewa idan al'amari na alkhair idan al'amari na tsoro ko al'amari na alkhairi ya zo musu sai fita yaya tashi yace da za su mayar da shi ya zuwa ga Allah da manzansa da za su mayar da shi ya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da majibinta al'amari a gare a- a- wato a cikinsu da waɗanda yake sun san wato suna da fahimta su ne majibinta al'amarin da su ne za su san yadda yake za su yi mu'amala da shi wannan ya nuna muhimmancin jagoranci a cikin al'ummar musulmi komai ɓacin jagoranci gala al'umma ta zamanto tana da shugaba bisa zamanto ana zaune kara zube babu shugabanci a cikin wannan al'umma din sannan nasiha ga gama garin musulmi musun wato nasiha ga magarin musulmi musulmi a tsakankaninsu su zamanto masu nasiha ga juna suna son juna ba sa yin algos ba sa cin amana ba sa kyashi ba sa cin dunduniya ba sa mummunan nufi suna tsare ray- rayukan junansu da dukiyoyin junansu da mutuncin junansu sannan kuma waɗanda suke su ne jagorori a cikin al'umma suna jin kan waɗanda suke na al'umma suna jin kan garin musulmi suna jin kan halin da suke ciki suna nufinsu da alkhairi abinda duk yake a gabansu shine su rufe su da alkhairi yin wannan shine sun sauke nauyin nasiha a gare su to kuma idan suka sauke wannan nauyi na nasiha ko sauran ko su gabanni in suka sauke nauyin nufin alkhairi ga al'umma yi musu nasiha to ko sun yi ko su al'umma sun musu addu'a ko ba su yi musu addu'a ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riga ya yi musu addu'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riga ya yi musu addu'a kamar yadda kuma in ba su yi ba in ma musulmi in ma gama garin mutane ba su yi Allah ya isa ba ba su yi Allah wadai ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riga ya musu makararar addu'a manzan Allah salawatullahi wasalamu alaihi ya ce duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata sai ya tausasa musu Allah ka tausasa masa duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata sai ya tsananta musu Allah ka tsananta masa saboda haka duk wanda Allah ya bashi matsayi ya sanya wannan nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ce wanda ya riga yayi addu'a sa tafi addu'a dukkan al'umma saboda haka shugabanni su kwaɗayin samun wannan addu'a ana ta cece ku ce ‘yan uwa musulmi’ a kan sha'anin dokar sabunta haraji wanda an riga jagorori na al'umma musamman na ɓangaren musulmi sun yi tambihi da jagorori a cikin sha'anin mulki gwamnoni da mataimakin shugaban ƙasa a matsayinsu na wato majalisar ba da shawara akan tattalin arziki da kuma 'yan majalisa na dattijai da kuma 'yan majalisa na wakilai waɗansu daga cikinsu sun tsaya tsayin daka akan ya zamanto an kiyaye abin da zai tabbatar da maslaha ga al'umma ba abin da zai kawo musu tsanani da abin da zai kawo cuta da rashin adalci ba Allah madaukakin sarki baya son zalunci ya haramta ma kansa zalunci kuma ya sa zalunci haramtacce a tsakaninmu kuma zalunci duhu ne ranar alkiyama tun daga kabari mutum zai ga akibar zalunci Allah ya kiyashe mu saboda haka akwai ma abubuwa wanda a cikin dokan nan duk da wanda har yanzu ƙwararrunmu ƙwararru na sha'anin harkar haraji wato kasafin kuɗin haraji accountants na haraji da lauyoyi na haraji suna ta bankaɗowa sabuwar ma da aka bankaɗo abinda ya zo ya yi karantse ya ci karo da alƙur'ani a bayyane shine cewar wai hatta dukiyar gado ita ma sai an ba ma gwamnati kaso na haraji a ciki wanda wannan ci gaba wanda Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ce fa akan rabon gado nasiban mafruba rabo wanda yake abin wajibi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai bar bayanin gado ga wani annabi ba ko wani mala'ika Allah shi ya yi bayani da kansa saboda haka duk wata doka wadda ta ci karo da dokar Allah wannan doka ɓatacciya ce kuma lallai wakilan al'ummar musulmi su tashi su yaƙi da ita haika ba yadda za a yi ƙasa wadda take wadda take hatta tsarin zamantakewa ya yadda da kan cewar tsarin rabon gado yana daga cikin dokokin da tsarin mulki ya yadda da su domin sha'anin harkar rabon gado yana cikin islamic personal law wanda tsarin mulki ya yadda da shi sannan a kawo wata doka wadda za ta nuna ta ci karo da wannan musulmi kai ko da tsarin mulki bai kawo ba wannan wajibi ne a watsi da wannan doka to akwai ƙudurin da ake ƙoƙarin yin za a tuntuɓi jama'a za a rinka yin tarurruka a ɗakunan taro na al'umma domin a ji ra'ayin jama'a jama'a musulmi ya kamata mu tashi mu kare haƙƙinmu ya kamata mu tashi mu tabbatar da abin da zai tsare addininmu ya tsare mana mutuncinmu kuma ya tabbatar da adalci a cikin wannan ƙasa ta mu adalci fa shine shine abin da zai kawo zaman lafiya da babu adalci da sama da ƙasa ba su kasance a yanda suke ba domin Allah maɗaukakin sarki da ya halicci sama da ƙasa ya halicce su ne bisa adalci bisa gaskiya saboda haka rashin gaskiya shine zai tarwatsa zaman al'umma rashin adalci shine zai tarwatsa zaman al'umma don haka a kiyaye wannan mu kuma mu ci gaba da addu'a kan waɗanda suke ƙoƙari suke jajircewa akan kare ma musulmi haƙƙinsu mu da ƙarawa akan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah madaukakin sarki ya ba su nasara wala yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz Allah yake wallahi Allah sai ya taimaki duk wanda ya taimake shi Allah mai buwaye karfi ne mabuwayi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله